الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد yan uwa masu albarka yin muku bai sa ta da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na juma'a kuma da ran asabar bakwai ga watan al-shahrul lail muharram bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da biyar ga watan takwas shekarar miladiya 2022 yawan masu albarka ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai daga cikin mafiya khairin mafiya alkhairin kwanakinku ranar juma'a a ranar juma'a ne aka halishi annabi adamu a ranar juma'a ne aka sa shi a cikin aljanna a ranar juma'a ne kuma aka koro shi daga cikin aljanna sannan a ranar juma'a ne za a yi tashi alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a ranar juma'a ku yawaita yin mun salati fa inna salatakum ma'rudatun alai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai za a nuna mun salatin ku sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon rahma sallallahu alaihi wasallam kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta ya rasulullah ta yaya za a nuna maka salatin mu alhali ka diddige ka zama ƙasa sai ya ce inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya lalle ubangiji tabaraka ta'ala ya haramta ma ƙasa cin jukunan annabawa saboda haka muna ranar juma'a ya kamata gare mu mu ahli sunna wal jama'a mu rinka ware lokaci na musamman muna ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a matsayin ka na ahlus sunna ya kamata a ce kana da wani lokaci musamman kana zama kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da safe da rana ko da yamma kafin rana ta faɗi bal tun daga ma ranar alhamis daren juma'a wannan lokacin salati ne kuma salatin ba wai annabin sallallahu alaihi wasallama zai amfana sama da kai ba eh salatin za ta amfane shi alaihi salatu wasalam amma amfanin da za ta yi maka kai ne salatin ta fi yawa tunda ko ba komi kai mishi salati daya Allah ya maka goma kai mishi goma Allah ya maka dari a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ɗaya daga cikin sahabbansa ina tuffa hammu a yayi maka damuwa ka sa wani abu a gaba yana neman ya gagare ya citira Allah ta baka tare maka magani shi a biya maka bashi kaga kai abin zai amfana ya kamata gare mu mu yi kokari bakin iyawanmu mu rinka wato ba annabi sallallahu alaihi lokaci musamman ranar zuwa muna mishi salati alaihi salatu wassalam wannan ina jin makaina kunni ne game da wannan sunna ina jin mai uwana ina zaburar da mu gaba daya mu kula da wannan Allah ta barka da zatin da mu asali wannan kujera kujera ce ta malami na kuma jagora na wanda na rike shi a matsayin abin koyi eh ya halatta a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga wani da ka ke tunanin mutumin kirki ne kuma ya fi ka kusa da Allah ka rike shi abin koyi musamman ka yi imani na kan alkhairi to hakika malam masoyina ne sosan gaske kuma ni na ɗauke shi jagora kuma ina kwaikwayon mafi yawa cikin al'amuran shi wani sauran ta lakara da shi lafiya dama abin da muka hada da shi shine za mu yi karatu tare shi zai yi nashi sai ce ni ma in zo ya ba ni dama in yi karatu akan kowane maudu'i da nake so to amma yau da aka yi hudubar juma'a an yi huduba kuma saboda yanayin lokaci ba fassara huduban da hausa gaba ɗaya ba sai ya jana a gefe ce to ga abin da za ka yi wudu'i da za ka yi kenan a wurin zaman da za a yi anjima ya ce mishi to mana to na zo tun bayan sallah na yi ta jira to yanzu ya yi koyi sabo ban san me ya tsare shi ba Allah ta baraka ta ya kara mishi lafiya to zan fara karatun Allah ya sa ya zo kafin in gama shikenan sai ya karbi abin shi dama na shi ne a kamar yadda ya gabata a yau a juma'a bayan godiya da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne yake ware wasu bayin shi da ya ga dama ya fifita su kuma a cikin halittinsa sai ya zaɓi waɗansu ababe in ya ga dama ya ɗora su akan wasu kuma Allah ne kadai idan ya yanka hukunci ba wanda ya iso so ya ce to bari ya bibiyi hukuncin a gani an yi daidai ko ba a daidai ba ba wanda ya isa balle in ya zartar da hukunci ba wanda ya ce ba a daidai ba Allah tabaraka ta'ala idan ya aikata ko me yayi ba wanda ya sai zo ya ce ma Allah don me akai kaza bal bayi ne su ne ababen tambaya sarki da albarka sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya a cikin jujjuya wandarare da yinnai ya sanya akwai abin kula abin wa'azi ga bayan shi masu imani kuma yadda dare yake bin rana daga rana ta yi yiwu sai kaga dare ya yi Allah ya sanya wannan abin ya zama abin daukan izina amma ba ga kowa ba shi ne mai daukan wa'azi tsira da aminci sun tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban mutanen farko kuma shine shugaban mutanen ƙarshe kuma a cikin halittun Allah duk ya fi su alkhairi gaba ɗaya shine jagora kuma limami na masu tauhidin Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ƙara mishi tsira da aminci ya tsayu da haƙƙin Allah da ya nora da kanshi ko a kanshi har sai da mutuwa ta riske shi kira da amincin Allah su tabbata gare shi da mummunai a cikin ‘yan uwan shi da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa ba da munanawa ba har yi zuwa nan tashi al'iyama kuma Allah ta baraka ta'ala sanya mu a ciki a gaba an yi wasici ga bayan Allah cewa su ji tsoron Allah saboda tsoron Allah tabaraka ta'ala shine dangantaka da tafi kowace dangantaka matsayi da ɗaukaka kuma tsoron Allah shine mafi girma mafi alkhairin da duk wani abu da bawa yake nema lallai ku sani yan uwa masu albarka yadda dare da rana suke bibiyan juna shekaru suke bibiyan juna wallahi abin kula ne ga mai hankali bai wuce in akai alisafinka ne sai ka ce watannin baya ne Buhari ya fara mulki dubu biyu da sha biyar yanzu sauran 'yan watanni ya cika shekaru takwas ya gama shekara takwas a wannan shekarun wasu sun rayu wasu sun mutu a wayannan shekarun Allah ya kai wasu aljanna kuma ya kai wasu wuta duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta rayuwarka ya daga maka kafa baka mutu ba lallai ya yi maka tagomashi ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya guraci mutuwa saboda wata musiba ko wata damuwa da ta sako mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗayan biyu ne mara kirki ai idan aka jinkirta mishi rayuwa zai yi kirki ya zama mutumin arziki ya gyaru da mabarnaci ne ya tuba zai yiwu mutumin kirki ne amma an aka jinkirta mishi rayuwar shi sai ya ƙara alkhairi cikin alkhairi sai Allah tabaraka ta'ala ya ƙara ɗaukaka matsayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike a wannan hadisi ya ce kwana ɗaya kawai ga mai imani alkhairi ne gare shi saboda haka yan masu albarka darare da yinnai da makonni da watanni da shekaru suna wucewa kamar wasan yara da shekaranka talatin yanzu shekaranka arba'in shekaranka arba'in kafin gwamnati da karɓa ta sauka ka shekara hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah tabaraka ta'ala ya zinkirta mishi rayuwar shi ya kai shi shekara 60 duk wani uziri an gama bashi karka ce na zo ban dade ba aka kashe ni wallahi ba ka da uziri shekara 60 ta zo ta wuce kai mai saurare na akwai wanda ya kai shekara 60 yanzu akwai wanda ya lura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana yi shekarun al'ummar shi 60 ne ko 70 yan kadan suke wuce haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni da ido na a masjidil haram na ga wani mutum shekarar shi 136 ya zama abin mamaki lafiyan shi lau kuma yana tabbatar muku ba rasuwa yayi ba na tabbata ni dai ban fi shi karfi ba ido na ya nuna min shi yana tura wheelchair ba shi da wata sana'a shi ya yi nazarin rayuwar shi ne gaba ɗaya kawai zai rayu a ɗakin Allah mai alfarma ba shi da sana'a ba shi da iyali shi dai kawai a nan zai rayu to dan tura mishin nan da yake yi sana'a shi kenan saboda idan wani ya zo bai da lafiya ya tura shi abinciya aka yi dawaki ko aka yi sa'ayi zai biya shi to da wanda yake cin abinci dari da talatin da shida na gan shi da ido na kuma wallahi ya fi ni karfi aka ce baba shekarun kano shi dari da talatin da shida baba me zaka mana wasiya yace ku ji tsoron Allah ku tsaye da sallah kamar yana nuna mana cewa tsayar da sallah na kiyaye maka gabubanka yin sallah na kiyaye maka rayuwarka yin sallah na tsare maka ya ƙara albarka a rayuwarka to dole mana sallah ta ƙara maka albarka a rayuwa ita ce fa alaƙa guda ɗaya da take tsakanin Allah da bayan shi in ce kyau alaƙar ku da Allah ta yi kyau in ta lalace fa alaƙar ku ta lalace ba ruwan Allah da kai in baka sallah idan baka ɗauki sallah wata ajanda mai muhimmanci a rayuwarka ba ba ruwan Allah da kai wallahi alazim wasu mu za ka ga ana rayuwa ana cikin fitina bashi wahalhalun rayuwa akwai albashin amma ba shi da albarka ana zuwa kasuwa kullum cikin talauci kullum cikin damuwa wallahi ka duba sallarka ya sallah take a rayuwarka ajanda ce mai zaman kanta a rayuwarka ko ko ba ta da muhimmanci in ka samu dama ka yi ba ka samu dama ba za ka yi ba yadda ka dauke ta ka Allah zai dauke ka tana da muhimmancin da an ɗauko annabi ne sallallahu alaihi wasallama aka yi sama da shi aka wajabta mishi ita ba an aiko mala'ika jibril ne da ita ba shi aka ɗauka ya tafi ya karɓo ta da kai shi aka wajabta mana salloli hamsin fil yawmi wal laila annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo suka da annabi Musa yace ya ake yace sallah hamsin aka wajabta mu annabi Musa ya ce ka koma wallahi mutanen ka ba za su iya ba na yi godo da banu Isra'il sama da kai yadda kai godo da mutane ba za su iya ba ka je a rage aka yi ta zaizayewa ana rage biyar ana rage biyar sai da ta dawo biyar sannoli biyar kawai a dare da yini annabi Musa ya ce ka je ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce naji kunyin ubangiji na naji nauyin shi naje na koma ba zan iya ba raditu wa qabilt yace na yarda na karba sai Allah ya yi kira yace kad amdaitu faribati ala ku saurara Allah ya ce na zartar da faralina wa kafaftu an ibadi su kuma bayina na rangwanta musu fahiya hamsin wa hiya hamsin ga su biyar a adadi amma hamsin alada alhassanatu da ashirin amsaliha in kai guda daya a ninka maka ladan goma magariba da kai yanzu za a baka ladan magariba su goma ba wai lada goma ba idan lada ɗari za ka samu a magariba to za a riba ruman ya maka ɗarin nan su goma san da haka annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya karanta da shi sallah ya koya ma sahabbansa bayan ya koya ma sahabbansa ya sallah akan mumbari ya ce na yi ne dun ku kalli yadda nake sallah ku koyi da ni saboda haka hadisai suka zo da dama suna nuna sallah da muhimmancinta kuma wanda bayan da sallah ba shi da rabu a musulunci ka duba sayyidina Umar ran da aka cike shi a cikin cikin shi ya fashe radiyallahu anhu yana kwance ana cikin sallar asuba ne fa wanda sallar asuban nan wasu mu sai rana ta fito za mu tashi mu kwakwafa mu je aiki ka gaya mun yanda rayuwarka za ta albarka wallahi ƙarya kake yi yana sallar asuba aka cike shi aka ba shi ruwa ruwan ya fito ta cike shi likitoci suka gane lallai ba zai yi rai ba zai mutu su ma yayi ana cikin sallah ne fa yi su ma yana farkon ruwa shi shi as-salatu ya amiral mu'minin sallah ya shugaban mummunai sai ce na zan yi sallah la hadda fil islam liman taraka salah duk wanda baya sallah ba shi da rabu a cikin musulunci ka duba halin da yake ciki ratse nayi akan sallah ka duba girmanta da muhimmancinta saboda haka idan ka ba ta muhimmanci rayuwar ce maka daɗi idan ka ƙi ba ta muhimmanci na rantse maka da wanda rayuwa ta ke hannun shi ko me ka samu ba zai albarka ba kuma ko nawa kake samu ko me kake samu sai ka ga kamar ana cinna musu wuta ba albarka idan Allah ya turo maka ya turo maka da yawa kuma sai ya cire maka jin daɗin rayuwa ka samu mutum baya bacci sai ya sha bayoyi ko sai mishi allura akwai na rashin lafiya wallahi shi tsabar issues ne akan shi da masibu sabbin kawai baya sallah ne ko bai dauke da muhimmanci ba an gaya mu akwai in yayi asuba to sai ya dawo daga office zai azhar da magariba azhar da lasar da magariba da isha'i saboda lokaci ba lokaci ba kai a office saboda kai yana san yanayi to gaya mara yadda rayuwar za ta daɗi Allah ya ba shi komi na jin daɗin rayuwa amma kuna haɗuwa kullum sai ka yana maka complain a kan rayuwa rayuwar ba daɗi ba yaushe za ta yi maka daɗi wallahi ba za ta yi ba wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ce duk wanda ba shi ba ambatona yau akwai ambatan Allah sama da da sallah ita ma Allah tabaraka ta'ala ya ce wa aqimis salata li dhikri duk wanda suka yi hannun riga da sallah ko bai ba ta muhimmanci ba Allah ya ce to na yi mishi alƙawarin rayuwa ne kunci a nan duniya a ran tashi alƙiyama kuma in tashi shi makamu ya ce ya Allah ina fa gani a duniya yanzu ka tashi ni makamu ya ce to ba haka ayoyin suka zo maka ba ka manta su kai ma yau za a manta ka a rabi da kai a cikin wuta kusan annisiyan fi lokacin arab a tark shi ne annisiyan karka ce Allah na mantuwa Allah baya mantuwa la yadillu rabbi wa la yansa to amma wa dalika wa kadalika yawma tunsa Allah tabaraka ta'ala zai bar mutum a cikin azaba kenan yayi watsi da shi to ba a manta da shi ba a manta da shi saboda haka wannan bawan Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku rinka sallah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya riga ya gama da yace masalla ce wa salatu nur sallah haske haske a mene haske a ina kawai ka tsaya ka yi tunani duk abin da ake ce ma haske to sallah ce haske a gidanka haske a nemanka haske a gonanka haske a kasuwarka a shagonka a wurin aikinka a ofis haske a gidanka na auratayya haske a kabarinka haske a fuskar karin tashi a kiyama haske a ko'ina e haske hatta a fuskanka duk bakinka in kana sallah wallahi sai an ga haske a fuskanka duk farinka in baka sallah sai an ga duhu a fuskarka nabi sallama ya gama da cewa salatu nur bai shi baka haske a baka saba kawai ka dauke ta a duk yadda ta zo maka su da yawa yana bada misalin lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin idan ka kalli jerin banun ayoyin tun daga farko zuwa hafizu ala salawati da abin da ya biyo bayan hafizu ala salawat Allah yana magana ne akan zamantakewar aure da rayuwa da idda da sauransu kawai ce ce hafizu ala salawati wa salati wusta wa humu lillahi qanitin fa in khiftum fa rijalan aw rubana fa idza amintum fadhkuru Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun shi ya koma magana da yake a baya walladhina yutaqquna wa yadhuruna minkum al-aymana walladhina yutaqquna minkum wa yadhuruna al-wajha sai malamai suka ce ishara Allah yake yi rayuwa ta ki maka daɗi ka duba sallarka gidan aurenka ya ki daɗi kai da matarka kun auri juna kuna ƙaunan juna kuna son juna amma kullum kuna masifa kuna fitina kuna rigima sai malam bashir ya yi muku shari'a malamai suka ce mene ka duba sallarka ko ka duba sallar ta ita ma a cikin matan ku akwai wanda ba sa sallah wallahi ko ta ki sallan gaba daya ko ba za ta yi akan lokaci ba to bayan da za a yi gidan ku ya kyau ya daɗi ba za ta tashe ka ka zo masallacin asuba ba sai lokacin ofis ya yi ta tashe ka ka gungura ka je ofis ina don Allah da sallanka ba ruwan shi da ita wannan ko ba za ka ga mai kyau ba Allah tabaraka ta'ala ya dace da mu saboda haka lallai cikin juyawan dare da yini akwai abin lura akwai abin izina ga masu hankali Allah yana cewa shi ke jujjuya dare da yini inna fi dalika la'ibratan lil absar lalle akan jujjuya dare da yini akwai abin lura amma ga masu hankali masu basira al-imam ibn sa'di rahimahullahu ta'ala ya fassara ayin nan fassara mai ban sha'awa yake cewa yughlibu Allahu al-layla wan nahar min harrin ila bardin wa min bardin ila harrin wa min laylin ila naharin wa min naharin ila layl ana cikin zafi kaji ana sanyi ana cikin sanyi kaji ana zafi ana cikin yini dare ya zo ana cikin dare kuma yini ya zo wannan aikin Allah ne da ana cikin yini kawai Allah sai ya sauko dare kai tsaye idanuwanmu ba za su iya ɗauka ba sai mu makance amma ba za ka san lokacin da daren ya shigo ba ana cikin dare da Allah zai kawo tsakar rana idanuwanmu ba za su ɗauki wannan hasken ba za mu makance sai Allah ya cusa daren a hankali yadda idanunmu ya cusa yinin a hankali yadda idanunmu za su ɗauka ana cikin kakanuka yi a sami yalwa ko ana yalwa a shiga cikin kakanuka yi ko ana rashin lafiya a samu lafiya wal aksu bil aksu sannan ya ce wa yudilu ayyam bayna ibadi wannan wannan jimlan tashi ta tsaya a zuciyata yace wa yudilu ayyam bayna ibadi Allah tabaraka ta'ala shi ke jujjuya kwanakin a tsakanin bayan shi wallahi duniya idan ka san wani abu da ake ce mata dawwama ban san ta da Hausa ba wannan abin mai jujjuyawa za ku ga masu caca na amfani da shi in ka zaɓi namban aka juya shi nan wurin in namban mutum ya tsaya sai a ce to kun gane shi to wannan abin da ke jujjuyawa me sunan shi da Hausa dawwama ne ba sun sunan shi da Hausa ba wannan shine dawwama haka rayuwa take kun dai gane dawwama to haka rayuwa take shine ma'anar wa yudilul ayyam bayna ibadi kar ka saki ka walakanta wani don kafin shi samu kar ka raina mutum don kafin shi daukaka da matsayi ba ka san abin da Allah zai yi gobe ba ba ka san me zai zama gobe wallahi a cikin gwamnonin najeriya dukan ku in na faɗi sunan shi kun san shi duka duka bai wuce wata biyu ba wani yake cin ni ya matsa min malin kira sai ya fi kira shi ma bai dauka ba wallahi wannan gwamnan dubu talatin tana bayan sha'awa kuma wani yana kiran wannan abokin na wani dubu talatin yake so dubu talatin tana ba gwamna sha'awa da ransa kuma ana gwamnatin amma ya sauka shi ne wani yunin ayya bai na ibadi haka Allah ke jujjuya kwanaki tsakanin bayan shi abin da yake baka tsoro yake razana ka gobe sai ka ga yana baka tausayi wanda bai ishe ka kallo ba baka dauke shi mutumin arziki ba gobe sai ka ga ya wuce wurin haka Allah yake haka ya gada lallai a cikin wannan akwai abin lura ba a kan kowa ba sai a wurin masu hankali masu basira Allah ya sa muna cikin su kamar yadda ya gabata yanzu nan ana cikin wani mausim nan ce mausim lokaci festival lokaci na ibada wani na wucewa sai wani ya zo duka duka yaushe muka bar ramadan ana maganar lalatul qadr da sauransu sai aikin hajji ya zo goma farko na zulhijja suka zo ko baka je aikin hajji ba akwai ibadu da ake son kai muna tabbata duka mun yi duk sun kare sun wuce kuma sai ga wani ya zo shan mai muharram saboda haka lallai wannan yana nuna Allah tabaraka wa ta'ala yana son mu wanzu cikin bautan shi mu kasance ko da yaushe muna cikin aikace aikacen alkhairi shekarun miladiya suna farawa da ɗaya daga cikin ashirin ɗoro kuma su ƙare daga ɗaya daga cikin ashirin ɗoro watan farko a cikin shekarun miladiya shine al-muharram watan da muke ciki watan karshe shine zulhijja watan da muka fita dukan su watanni ne masu alfarma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna iddatu shuhur na miladiya na je eh ku gafarce ni amma kuma kun san me nake nufi shikenan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihin aymin dalika ad-din al-qayyim fala tadlimu fihin anfusakum Allah ki lalle hidayan watanni a wurin Allah shine wata goma sha biyu su ne watanni shekara tun ranar da Allah ya halice sammai da kasai ba wai yau ba watanni shekara guda goma sha biyu ne sai ya ce min ha arba'atul hurum a cikin wayannan watannin guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace talatatun sardun wa wahidun fard na ce ƙa'ida ce da za ka iya riƙe su kana tuna wannan hadisin za ka riƙe ya ce guda uku a jere ɗaya kuma shi da ɗayan shi ba kowa tare da shi ko ba kowanne cikin wata ne tare da shi da yawa wanda suke jere dulkada dulhijja almuharram wanda ɗayan ɗaya ɗaya ne shi kuma rajab shi ke nan ga shi Allah ce zalika dinul qayyim wannan fa shine addini tsayayye addinin da Allah yake so ku ji a kullum ku fala tabli mu'minin an kusaku da ku zalunci kawunan ku a cikin su da ku zalunci kawunan ku a cikin wannan watannin saboda kamar yadda a cikin lokuta da wurare akwai wuraren da Allah ta rubuta da ke rubanya yake rubanya lada ladan bayi ko kamar irin masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam idan kai sallah daya a nan ka maka dubu na tambayi masu gidaya suka ce an ninka dubu kamar yana bada sallan shekara biyu ne da watanni ko haka ne kuna tare da ni a masjidul haram dakin kaba shi kuma kai sallah daya a ninka maka dubu ɗaya biyu shekara biyu idan aka ninka su ɗari zai zama nawa na? eh? ɗari biyu ko? ko ba ka bane yanzu ka ji idan ka samu Allah ya maka gamon katar ka samu asuba azhar la'asar magriba isha a masjidul haram ka samu ladan sallan shekara ɗari biyu da wani abu haba jama'a abin da ya kamata ke wasa da shi ne to haka nan a lokuta akwai lokutan da Allah tabaraka ta'ala yake zubanyin talada irin su lailatul qadr irin su baraki goma farko da dulhijja akwai lokutan da kuma idan mutum ya yi zunubi ko ba a rubanya mishi zunubin ba laifin shi yana da girma Allah ko bai rubanya maka zunubi ba laifin kana da girma bari ba ka misali ka zagi sarki misali zan maka kawai zagin sarki ba ba abin arziki bane ba kuma tarbiya bace ina san misali ne kawai da zaka gane ka zagi sarki misali a babban dodo laifi ne ko ba laifi bane to ka je tsakar fada kana gaban sarki ka gunduma mishi zagi laifi ne ko ba laifi bane laifi ne ko amma wanne yafi girma kun gane mai rike nufi sabid da haka ko ba a ribanya maka zunubinka ba akwai waɗansu lokuta da in kai zunubi wato laifin babba ne ko ba a ribanya maka ba kai kasan in Allah ya kama ka kashinka ya ƙone ba bushe waye ba ƙone waye sai Allah ce fara tazlimu fihinna anfusakum saboda ka waɗannan su ne watanni masu alfarma ku yi haƙuri in bi yau muna bakwai ko zota al-muharram ku yi haƙuri in bi wa'insu ababe a gurguje game da wannan watan na al-muharram na farko kamar yadda muka yi magana a masallaci na hudu me yasa aka ce mishi al-muharram malamai sun magana guda biyu wasu malaman suka ce an samu wannan wata al-muharram ne saboda a cikin shi ne Allah ya haramta mashi dan aljanna wasu malaman suka ce a an samu shi al-muharram ne saboda Allah tabaraka ta'ala ya akada ya maimaita mun gane ko ya nanata jan kunni game da fada da rusuma a cikinsa sa ina fata an gane ba a yaƙi ba a fada a ciki to Allah ya maimaita ya nanata shi yasa ka samu shi al-muharram abu na biyu duk a cikin watanni shine Allah tabaraka ta'ala ko kuma shine ya samu ta gomashin ake jingina shi zuwa ga Allah a ce shahrullah al-muharram ba za ka taba a ce shahrullah ramadan ba شهر شوال شهر الله ذو القعدة قد الحجة إن كان جالس شهر الله كان ذلك تمرين المحرم شيء كبير سوى تنين دين ده كما سورا وتنين سوما وتنين الله أما النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير يكرا شيء شهر الله kuma ka sani duk abin da aka gwama shi da Allah to ana sa a girmama shi ne a ɗaukaka shi ina fata an gane duk abin da aka gwama shi da Allah ana sa a girmama shi ne a ɗaukaka shi shine malama aqida suke ce mishi idafatu tashrif idafatu tashrif kullu ma udhif wannan ka'ida ce ta malaman aqida suka ce kullu ma udhifa ila Allah tabaraka ta'ala ainan qa'imatan bi dhatiha fa inna hadhihi idafatu fa inna hadhihi idafa idafatu tashrif duk lokacin da aka jingina ma Allah wani abu wanda kana ganin shi abu ne gashi nan yana cin gashin kanshi to wannan ana san a a girmama shi ne ina fata gane a girmama wannan abin shi yasa a cikin sunaye ma Allah ya fi san Abdullah da Abdulrahman saboda an jingina wa'annan bayan zuwa gare shi ne kuma game da na faɗi yanzu a masallaci duka wurin su wurare na ɗaukaka na annabi sallallahu alaihi wasallam domin su lokuta na ɗaukaka shi kaga Allah tabaraka ta'ala ya kira shi da bawan shi ko ba ka ba wa annahu lamma qama abdullahi ko sai ce mene alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba ko subhana kad an dauka ka annabi sallallahu alaihi wasallam matakin da ba wani dan adam ba wani dan adam da ya taba zuwa wannan wuri an kai lokacin da ya kamar yadda ya tabbata a Bukhari da Muslim an kai lokacin da malaika Jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni ma nan wurin nan aka ce in tsaya ina fata an gane kai ka yi gaba ka wuce amma dai ni nan wurin daidai nan wurin aka ce kar in wuce nan amma annabi sallallahu alaihi shi kuma ya garce kaga Allah ya daukaka shi daukakan da ba wata halitta da ta samu wannan daukaka amma da Allah tabaraka taala ya tashi ba mu labari sai sai subhanallazi asra bi abdihi laylan ko bawon shi imana kana da girma sama da ka zama bawan Allah wa mimma zadani sharafan watihan wa kittu bi akhmusi ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sagirta ahmad li nabiyyan yace wa mimma zadani sharafan watihan daga cikin ababen da suka kara mun girma suka kara mun nima naji kai nima fa masha Allah tabaraka wa ta'ala nima naji masha Allah na kai wa kittu bi akhmusi ata'u thurayya ya ce da yatsuna na kusa in taka turayya wannan watan wannan tauraron da take tare da wata kun gane ta turayya saboda ɗaukaka yana kinaya ne ya ce ɗaukakan shi ta kai haka me ya ƙara min ɗaukaka me ya ƙara min girma da kuli ta ta ƙaulika ya ibadi lokacin da Allah ce ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fasta'duni ahdikum ni ma na shiga ciki lokacin da Allah ya ce ya ku bayina ni ma ina ciki kai ma kana ciki ko baka ciki ni dai ina ciki ban san kai ba kana ciki yace wa an sayyidatu ahmad li nabiyyan kuma ka sanya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine annabina kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabinka Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi ya riga ya gama maka magana kace kai na rasulu ko na manzan Allah da ko ba haka bane in an taba manzan Allah a'a ya kake ta'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara ko ba ka ba wai tinabu ma naha anhu wa zajara وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إن كان ريك وإن كان زما نا النبي صلى الله عليه وسلم نا منزا الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ليك بي إن يبعد لبعد كل نوتي يمك كل أمرك تاكاسا ريكيوا تاكاسا كاماوا تاكاسا سور يند أبي كي إيماني ko ba ka ba idan an duk ma ya hana abu ya yi tsawa kai ma ka gudu kai ka nemi kusancin Allah da wani abu da sunan bauta sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi kenan ba in kana yin haka ka zama rasulu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kana san Allah da gaske to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makauniyar biyayya ga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar al-Imam Muhammad al-Amin al-Shaqiqi aljakari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin shi addu'ul bayan yace wannan ayar Allah ya jarrabi ya jarrabi masu riya suna san annabi sallallahu alaihi ya jarrabi su ita sai kawo su baitoci masu dadi din ya nuna maka irin wannan biyayya zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha billahi sifu ولا تنقص ولا تزد فقلت لو كان رهن الموت من عطش فقلت كيف عن ولول الماء لم يلد قالت تنا مغانا ني وقد سألت عن حال عاشقها تنا تنبين يا يا مسوينتا abin ƙaunantar nan ya yake ya nike a wurin shi ta ce billah na haɗa ka da Allah la tanqus karka rage wala tazidi kuma karka ƙara ka gaya min yanda yake accurate yadda yake za ka gaya shi kuma yace ni kuma da nazo gaya mata fa qultu sai nace mata bari in yanke miki magana law kana rahnal maut min atashin da mutumin naki zai mutu saboda kishi da mutumin naki zai mutu saboda kishi fa qultu kif an wurudil ma'i sai kika ce mishi kul ba ka ba wannan ruwan karka sake ka sha ni dai zan sha nawa bismillah ya ce mata mutumin naki da zai mutu saboda kishi ya ce mishi kun kada ka je ka sha ruwan nan ya ce lamyaridi ya ce wallahi ba zai sha ba ya gwammace ya mutu tsakaninku da Allah irin wannan soyayya kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba irin wannan soyayya kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai saura ina fata an gane saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewanka na rasulu ko gashi nan Allah tabaraka ta'ala yi mana dace saboda haka wannan watan cikin watannin Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne ake ce mishi shahrullah saboda girman shi da darajar shi Allah tabaraka ta'ala ya dace da mu abu na uku a gurguje an mun ishara lokaci ya yi a gurguje wannan wata yana cin watanni masu alfarma wanda na gabatar cewa zunubi a cikinsu ya sha bamban da zunubi a wasunsu saboda girmansu da ɗaukakansu har na buga misali ko kuma na san kowa ya gane misalin abu na hudu a cikin watanni kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi a kai suna cewa idan ka cire ramadan a watanni shi ke bin ramadan a wurin falala ina fata an gane saboda haka abu na biyar kai tsaye ana son mutum ya yawaita azumi a ciki kenan azumin litinin da za ka yi a ciki ya sha bamban da azumin litinin da za ka yi a wajen shi ko ba ka ba aka azumin alhamis balle uwa uba azumin ranar goma da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa mafi alkhairin azumi da bawa zai yi a bayan watan ramadan shine azumin watan muharram shine alkhairin azumi mafi alkhairin sallah na dare da bawa zai yi a'a subhanallah mafi alkhairin sallah da bawa zai yi a bayan sallah na wajibi na farali to shine sallan dare kuma kamar yadda na faɗi a wurin a juma'a ɗazu ko raka a ɗaya ka samu ka yi ma Allah kar dare ya shige fita baka yi ba duk ka sala kuwa kuma kana da lokaci mai faɗi tun daga bayan isha'i har har alfijir ko raka a ɗaya ka samu ka yi shine mafi alkhairin sallah a bayan sallan farali sa'an nan a ranar goma ga wata ranar ne Allah ya hallaka fir'auna ya tsere da annabi Musa a wannan ranar sai ya zama rana ne muhimmanci a wurin musulmi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mu musulmi azumin ranar goma ga wata domin su gode mishi amma sunna ta zo domin a saba mai yahudawa ko ka jona kwana ɗaya kafin kwana goma ko ka jona kwana ɗaya a bayan kwana goma in kuma ka yi kwanaki uku kana azumi tara goma sha ɗaya kamar da aliman ibn qayyim ya ce ya ce ka yi mafi alkhairi cikin martabobin gaba ɗaya Allah ya dace da mu abu na ƙarshe da ya kamata in yi magana a kai shine wato a wayannan kwanaki goma musamman ranar goma ga wata akwai wasu bidiyoyi guda biyu da ake yi amma Allah tabaraka taala ya tseratar da ahlus sunna gaba ɗaya daga su bid'an farko bid'a ta yan shi'a ar-rawafid wanda ba su da rabo a duniya ba su da rabo a lahira su suna tsatsaga jikinsu suna yayyanka jikinsu suna bugun jikinsu da sarƙa ni da idona na ga wanda ya kashe in nace da idona ba ina a bidiyo nake nufi ba wai a gabana ba na ga wanda ya kashe kanshi bindiga ya harba ma kanshi ya mutu wai me yasa wai sai da bakin cikin kashe sayyidina Hussein ibn Ali radiyallahu anhu baban al-Hussein Ali bin Abi Talib ba kashe shi aka yi ba Ali bin Abi Talib bai fi al-Hussein daraja a wurin Allah ba bai fi shi ba me yasa shi ba sa yin bakin ciki na kashe shi da aka yi saboda shi bai auri ba farishiya ba shi kuma sai na al-Hussein ya auri ba farishiya dalilin kenan karka da aka karaga abin kabilanci ne ba addini ba sai so kayanmu gidadawa a cikinmu su ma da suke biye addinin majusanci ake raya musu kuma suka ɗauka kuma suka ɗauke shi addinin Allah wallahi duk wanda yake wannan abin bashi da rabo a duniya bashi da rabo a lahira Allah tabaraka ta'ala ya dace mu sai bid'a ta biyu cika ciki kowa ya san cika ciki hadisai ne na ƙarya Allah tabaraka ta'ala bai yi umarni ayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarnin ayi ba shi kuma annawasib su suka kirkiro wannan bid'a annawasi wata firka ce cikin wato fira na na kawarij kun san duk wata bata da kuke ta zo a rayuwa duk wata bata da ta zo a duniya mun gane sai an samu wata kungiya kuma da za ta kishiyanci wannan batan to amma a mafi lokuta sai ka ta kishiyanci wannan batan ba da abu na kware ba ina fata an gane su suna kullum suke tsakiya suna wasu duk abubuwan da suke suna yi ne din su ba 'yan shi'a haushi su tsunguna musu mun gane ko sai suka kirkiro hadisai na ƙarya cewa annabi salama ya ce duk wanda ya yalwata ma iyalin shi waye waye waye duk kusan hadisan duk hadisai ne na ƙarya azumi aka ce ayi kuma azumin da aka ce ayi ba don kashe Hussein bane an kashe al-Husayn radiyallahu anhu bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru tun bayan lokacin da Allah ce al-yawm akmaltu lakum dinakum kaga tun da ranar da al-yawm akmaltu lakum dinakum ta sauka duk wani aiki ya tsaya malamai suka ce tun da ranar da al-yawm akmaltu lakum dinakum ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 81 ya rasu sallallahu alaihi wasallam daga wannan ranar ba wata shari'a da ta sake sauka ina fata an gane ba wata shari'a ku yi ko ku bari aya da ta sauka wata ku yawon turja'una fihi lalla wata ku kaman nanatawa aka yi amma ba wata sabuwar shari'a da ta kara sauka daga rana aiki an yi silin din shi saboda dama asalin kun san addini da kake cewa da hausa addini yana da ma'ana guda biyu ne imma ya ci bi ma'anar amal maliki yau idan ma ya ci bi ma'anar amal afwan imma ya ci bi ma'anar jaza ma'anar sakamako shi ne maliki yau din ko mamallakin ranar sakamako imma ya ci bi mana al'amal aiki alayhi akmaltu lakum dinakum da shi can annabi sun salama ya haɗa su a hadisi ɗaya ya ce kamata din tuja kun gane aiki ai kama ta'amal tujaza wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
musamman nan fa mu kiyaye karatu